أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wata'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na fiqh ala mazhabi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala wanda muke cikin wannan littafin mai tara albarka na risala risala ta Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala wanda yau muna ranar alhamis 29 ga watan jimadal ula shekara 447 hijiriya wanda shine 20 ga watan 11 watan nobambar 2025 miladiya a wannan masallaci na mai tara albarka masallacin sabil huda gawan katar da magaram wanda wannan in Allah yarda shine zai kasance darasi na shidda a cikin shirin karatun littafin nan da muka fara Allah subhanahu ta'ala ya mana muwafaka ya mana gabakatar da fada abin da yake shine daidai da aiki da shi idan ba mu manta ba darasin da ya gabata darasi na biyar ha'ilau muna daga cikin muna cikin wannan babi na tauhidi wanda shine babu matan taqbihi al-alsina وتعتقده العفئدة من واجب أمور الديانات wanda shi ne tauhidi haƙƙin Allah akan bayan shi in ka samu ka gyara tauhidin ka kasha in ka samu aka samu matsala a tauhidin ka kaga bone muna fatan Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa mu gyara tauhidin mu zan mu tashi insha Allah a yau ƙaunul musannif rahimahullahu ta'ala nam wa annal qur'ana bayan malin yayi bayani kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu satihi la khalqan min khalqihi nam wa tajalla lil jabal fasara dakkan min jalalihi Allah subhanahu wa ta'ala mun gani a darasin da ya gabata shi ne Allah Ubangiji da ya ma'annabi Musa alaihi salam magana da maganarsa, wanda maganarsa sifa ce ta zatin shi subhanahu wa ta'ala ba halitta ba ce ba daga cikin halittun shi. Sannan mun gani yaye ma dutse sai ga maka dutse ya tarwatse ya watse ya zama gari. saboda girman Allah da hasken da Allah ya yaye madutsin nan wanda annabi Musa alaihi salam mun gani a darasin baya ya so Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya ganshi Allah ya ce mai ya Musa lan tarani ko kai Musa ba ka iya gani na amma ka duba zuwa wannan dutsen fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani in dai har dutsen nan ya tsaya ya tabbata a wurin shi saufa a sannu zaka ganni da Allah ya yaye ma wannan dutsi sai dutsi ya tarwatse Musa alaihi salam ya watsu yana some to yau insha Allah zan mu tashi qaulul musannif rahimahullahu ta'ala maganar malam da yake cewa wa annal qur'ana kalamullahi shi qur'ani da kake ganin shi maganar Allah ne ai mun ga menene maganar Allah ko muka ce sifa ce daga cikin siffar Allah nan a baya yace kallama Musa bi kalamihi alladhi huwa sifatu zatihi alladhi huwa sifatu zatihi sifa ce daga siffar Allah sai malai ya tabbatar ma yace ma wa annal qur'ana kalamullahi shi qur'anin nan da kake ganin shi maganar Allah ce kenan menene sifar sifa ce daga cikin sifar Allah maganar Allah ce sai mala ya ce ma laisa bi makhluqin fayabida qur'ani ba abin da aka halitta bane bare yayi mi ya tsufa ya hallaka wala sifatan li makhluqin fayanfanida wala siffa ta makhluqi ta abin da aka halitta barantana ya kare mun gane ko ala sabilil misal ka ɗauki qur'ani ƙur'ani karan shi magana Allah ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa ajruhu hatta yasma'a kalam Allah har sai ya ji zancen Allah magana Allah ƙur'ani kenan kai ni ka bashi kariya in ya nemi ka bashi kariya ka bashi kariya har sai ya ji zancen Allah subhanahu wa ta'ala shi ƙur'ani da ya ce ma ba abin da aka halitta ba ne faibi da fa ya halika bare ya hallaka yanzu ta abin da ka san halittar shi aka yi zuwa lokaci-lokaci ya zai zai lalace ya hallaka to yanzu ka yi tunani a gwalwarka mutum nawa suke karanta ƙur'ani a kullum mutum nawa suke aiki da ƙur'ani a kullum ba su da iyaka mu tsaya kan mutane ma kan mu shiga wasu halittu da aljannu mu tsaya kan mutane kadai to kai yanzu ka doka ka gani menene a ce mutum kar ka doki misali daga cikin abubuwan da aka halitta a ce nan masallacin muna yan kadan dinnan da muke nan walillahi masallu ala a sai moto guda a bamu kowa ya dinga aiki da shi kullum badan an zuwa za a gan shi bai kai labari eh bai ya kai ba saboda kowa da irin tahiyar da zai mashi to qur'ani ka duba mutun nawa suke karatun shi mutun nawa suke aiki da shi kullun amma yana nan shine qur'ani shi bai sauya ba ko kadan laysa bi makhluqin ba halitta shi ba akai bare ya halaka ko ya lalace ko ya wani abu an gane ko wala sifatan li makhluqin fayanfani ba wata sifa bace ta abinda aka halitta bare ya kare bare ya ya lalace ya ƙare babu shi a rasa shi a ce yawan karatun da ake da ƙur'ani a ce kai shi ƙur'anin na alarmomi duk sun karance shi kan ya zo gare mu yana yiwa shi dai yana nan yanda yake saboda mi magana Allah ce subhanahu ta'ala. an gane ko kasan akwai wanda suke ganin kawai ƙur'ani ba magana Allah bace ba to duk wanda suke ganin Qur'anin nan ba magana Allah bace ba suna fassara Allah da wasu abubuwa suna fassara Allah subhanahu wataala da Allah baya magana shi kuma Allah ya ce Qur'ani magana shi ce hatta yasma'a kalam Allah an gane ko shi Qur'ani gundarin Qur'anin magana Allah ce fa sautu wal alhayi sautul qari lakinna mal matluhu qawlul bari ما قاله لا يقبل ما قاله لا يقبل التغيير كلا ولا اصدق منه قيلا me wannan sulamul usul haka yace ko shi qur'ani da kake ganin shi abinda zaka doka qur'ani gundarin qur'ani magana Allah sautin da muke rerawa shine sautin namu mun fahimta ko sauti da rerawai shine namu amma abinda lakin na malmatulu qaulul bar abinda muke karantawa muke rerawa magana Allah ce mun fahimta ko sai ka yi imani da haka ka samu matsala a haka da imaninka kana da matsaloli da yawa a rayuwarka a addininka sai ka tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi shi ne ya ce alhamdulillahi rabbil alamin kai kuma ka karanta ta mun gane ko maganar Allah ita ce haka kai kuma sai ka zo ka karanta ta muna fahimta ko sannan maganar Allah subhanahu wa ta'ala magana ce wadda batta da iyaka Allah subhanahu wataala yake ce mana kullu kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada a dauko tekunan nan duka ayi rubutu da su a ce za a rubuta kalmomin Allah subhanahu wataala zai kare duka tekunan nan kalmomin Allah subhanahu wataala ba su kare ba walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun والبحر يمده من بعده سبعة أبهر ما نفرت كلمة الله an gane ko to kalmomin Allah subhanahu wataala ba su karewa Allah subhanahu wataala yana magana sabanin wasu wanda suke gana Allah subhanahu wataala bayya magana wannan sauti sautin mu ne amma shi isalin Qur'anin magana Allah ce subhanahu wataala bal bari ma duk wanda yayi za'amin duk wanda ya za'amin cewa Allah subhanahu wata'ala bayya magana ko ya yi za'amin cewa ƙur'ani an gane ko ba siffa ba ce daga cikin siffar Allah halitta shi aka yi to yana da na farko ka gani zai yi mi ya kore magana in yayi ce ƙur'ani halitta ne ya kore magana ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kore magana ga Allah subhanahu wata'ala ya mai da Allah naƙisi an gane ko ai yanzu siffa da siffar magana da rishin magana ina na kaso wace ce mai na kaso rishin magana Allah subhanahu wataala ya ce awala yarawna Allah yarji ilaihim qawla an gane ko lokacin da suka dauki ijil sai Allah yake zargin su wai ba su gani wannan ijil din da suka doka suna cewa lahu huwa faqalu haza haza ilahukum wa ilahu Musa fanasi wannan ijil din dan marakin da suka doka ba su gani ba bai maido masu magana sai Allah yake zargin su da hamma ba su gani bai maido magana kenan rishin maido magana menene na kasu ne shi kuma a cikin darasin mu na baya mun ga disifa mai na kasu Allah ya kore maka shi ita sifatul kamal Allah ya tabbatar maka shi ita mun gane ko sifa in ka kore qur'ani ba magana Allah bace kenan ka kore eh menene ka kore ma Allah magana ka samu Allah na kasu haka zalika ka ƙaryata Allah da manzon shi ka ƙaryata Allah da manzon shi Allah ya bada labari manzon shi ya bada labari ka ƙaryata me hukuncin ka ah wanda ya ƙaryata kawai kai shi san an gane ko Allah Allah subhanahu wataala mana gafara haka zalika in ka ɗauki wannan zaka ɗauki ka ce misali ka kore siffar siffar rububiya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. An gane ku? Saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Rob, Ubangiji wanda yake halitta, kuma ya gaya mana ya yake halitta. Inna ma amruhu, iza a rada shay'an, an ya ƙula lahu kun faya kun. An gane ko, inna ma ƙaununa li shay'in iza a radnahu an na ƙula lahu kun faya kun magana Allah yake yi ma abu sai ya kasance na daga cikin halitta an gane ko ka kore abubuwa da yawa sanadiyar ka kore cewa Allah bai magana ko ka kore cewa wato eh, Allah subhanahu wataala eh, ka ce Qur'ani halittar shi akai kenan kawai sai ka yi imani ka kudurce ka yarda an gane ko cewa Qur'anin nan sifa ce ta Ubangiji subhanahu wataala mun gane ko wannan kenan malam ya ci gaba da ce ma wal imanu bil qadari daga cikin abin da mutum zai yi imani da shi shine kai imani da alqadari na ubangiji kaddara Allah khairihi wa sharrihi imanin kuma kaddarar ta zamanto ta alkhairi ce ko ta sharri huluhi wa murruhi kadaran nan ta kasance mai daɗi ce ko mai ɗaci ce wa kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna duka wannan ka kudirce cewa Allah subhanahu wata'ala ubangijinmu shi ya kaddara shi wa maqadirul umuri biyadihi canzawa kadarta al'amurra duka a hannun Allah zai suke an gane ko wa masadaruha an qada'ihi bubbugonta masdarinta islinta akan zartarwar shi suke an gane ko alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah subhanahu wata'ala ya san komi kamin ya abku fajara ala qadrihi sai ya gudana akan alqadarinsa an gane ko la yakunu min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu bayuwa a samu daga cikin bayan shi wani kauli ko wani aiki sai face Allah ya kadara shi wa sabaka ilmuhu kuma ilimin Allah ya riga ya rigayi wannan abin an gane ko ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir shin wai ku saurara shin Allah ba ya san wanda ya halitta ba ba ya san abin da ya halitta ba kuma Allah shine mai tafsasawa al-khabir qararre mala yace ma Allah subhanahu wataala sai malam da ya gama ba bayanin cewa ƙur'ani siffa ce an gane ko ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ma wal iman bil qadari daga cikin abin da zaka yi imani da shi kai bawa ka kyautata tauhidinka shine kai imani da kaddara alƙadari na ubangiji lokacin da mala'ika jibril alaihi salam ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin nan hadisu jibril bainama na julusu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yawmin istala alaina rajul shadidu bayadi siyabi shadidu sawadi sha'ab la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukubatayhi ila rukubatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhizayhi fa qala ya muhammad akhbirni 'anil islami فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشهد الله الإسلام أن تشهد الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر سيتي مشمي وتؤمن بالقدر خيره وشره an gane ko da ya zo yake tambayar shi haƙiƙanin musulunci ya zana mashi mi arkanul islam sai yake tambayar shi haƙiƙanin imani sai ya zana mashi arkanul iman guda shidda mahallin shahid shine wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi wanda kuma a wannan wurin nan ake zubda mu diyawa daga cikin mu kana nema a zubda ka wurin kaddara wurin kaddara ake zubda jama'a diyawa wurin imani da kaddara kaga anan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ya cece mashi daga cikin abin da zaka yi imani da shi sai kai imani da kaddara kaddara ta alkhairi ko ta sharri an gane ko alkhairi da sharri da farko sai ka imani duka Allah ya halicce su an gane ko kuma kaddara ta alkhairi ko sharri Allah subhanahu wataala yana dora maka ita kuma da hikima Allah subhanahu wataala da ya halicci sharri kar ka yi dibin kawai sharri dan tsantsagar sharri Allah ya halicce shi a da hikima kamar misali wuta da Allah ya ce wannan unabbi'ukum bi sharrin min zalikum sai Allah ya ce mi annaru bi sharri Allah sai kira ta abinda ya zama sharri sai aka kira wuta to amma yanzu wuta misali da aka halice ta Allah subhanahu wataala ba ya sanya mana ita ba muna amfani da ita kuma Allah ya sanya mana ita tunatarwa ce da ta mi da ta lahira nahnu ja'alnaha tazkiratan wa mata'an lil muqwin mu muka sanya ta kasance muku tunatarwa da wutan lahira kuma kaya ce ga 'yan bulaguro yanzu wuta ai mun ga sharri ce ko amma yanzu duk wani kirkire-kirkire da ake yi a duniya sai an sami sai an sa wuta ka bincika ko ya kasance ita gundarun wutan ko a nemi gumi tsantsashi a sata a yi molan abin a yi forman shi yadda ake so a mola shi haka ne ko to Allah subhanahu wataala ya halitti alkhairi ya halitti sharri da hikima wadda kai baka isa baka yo idrakin wannan hikimar da Allah ya sayi shi kawai ka yarda ka yi imani khalas mun gane ko wannan kenan kenan sai ka yi imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri yanzu misali zaka gani cewa mutane sai su dinga cewa a wannan harka an sa maka hannu an sa maka hannu harka ta ki tahiya ka ki imani cewa Allah ne ya kaddara ko kaji an zo ana yawo da wannan da alo alo duk wanda yayi maganin nan in bai warware shi ba an sa laya kaza kaza duk mun dosa nama kan mu rayuwar mu akan wani zai mana wani abu an gane ko mun kasa imanin cewa kaddara Allah in ya dora ma ba abin da ya isa yi mi mun ga karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam haka take kawai ku yi imani da kaddara hatta da ƙananan yara annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya dinga koya musu wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kututuro ɗaya daga cikin sabban shi ko yace mai ya gulam ya dauko shi a kuturi inni uallimuka kalimat ihfazullah ya fa a ciki yake cewa wa'alan ma a sabaka lam yakun liyuktiuk wa ma akhta'aka lam yakun liyusibuk ka sani abinda ya same ka can daman bai kasance ba zai kuskure ma abinda ya kuskure ma can daman bai kasance ba zai same ka an gane ko yanzu shikenan kawai sai da an samu wata matsala sai a ce a kawai wane ne yayi kaza wane ne yayi kaza misali sai wani ya zo zai baka sai wani ya zo misali zai bani telefon android sabuwa sai muhammad ya ce a a malam haga tashi nan bai jima da sayan ta ba misali ni ne banda ka bani sai ya bashi ya hasa bani shikenan sai in ce muhammad ya wani bugul eh cewa zan ya wani bukulu ko ba shi ba bukulci ne to ma a sabak daman can Allah bai kaddara ba zai zama nawa an gane ko tun fil azal Allah subhanahu wataala da ya kaddara zai zama nawa in yace ina da cewa zai iya kara mashi ne zai mun fahimta Allah ya tilasta wannan abin nawa ne in kuma abu ya ya kasance zai same ni ba wanda ya isa ya hana ya zo ba wanda ya isa ya tsaida shi duk wanda zai tare ya ce kaza kaza kaza su kai imani sai ya zo maka an gane ko to haka zalika annoba musiba rishin lahiya tashin hankali kariyar arziki samun arziki tsayawar kasuwanci wani wani accident wani menene duka sai kayi imani akan haka kawai kai ka ɗauki rayuwarka ka cokan ka ɗora ta ƙaddara ce abinda Allah ya ƙaddara ka yi imani da shi mun gane ko imani da ƙaddara kenan kawai ka yi ce haka Allah ya ƙaddara ƙaddarallahu ma sha'a fa'ala abinda Allah ya yi niyya shi ya ƙaddara kuma ya aikata shi sai ka ba kanka lahiya in matsala ta same ka koma ga ubangijinka daga hannu ka ce Allah wannan a yaye ta ka san da duk in ka daga hannu ka ce ya rab Allah sai ya ce malabai ka ya abdi ya ubangiji Allah ya ce ina sauraron ka na amsa maka bawana Allah yana son ka roƙe shi ya baka so yake Allah hama yake ka roƙe shi ya baka sabanin mu halitta duk wanda ya cika roƙo to kana zakai in ka gashi sai ka ce to gashi nan sai ka yi kwana sai ka tsane shi karawan an gane ko wani ana ba da hikaye shi sai yake ce ma wani dan uwan shi ko wani abokin shi da abin da yake so ya tambaye shi zai bashi ya ce to abinda nake so ni ba wani babban abu ne ba da in dan mun haɗu ka dimtsi ƙasa ka bani ka kwashi ƙasa ka bani yana son ya bashi wani darasi ne kawai da sun sun haɗu sai ya taro mashi hannu sai ya duka ya ɗauki ƙasa ya bashi yana ɗauka abin mine ne abin wasa yake dariya shi kuma in ya bashi ya zubda shi kenan mun gane wata rana sun haɗu ko yana cikin wannan ne shakka ko wane ne ko wuta ce ta cikin gida ta huri ka san wutan nan ta gida in ta huri sai a hankali eh suna haɗuwa ya taro mashi hannu cake da Allah na gashi doka ka doka da kanka kai da inda baka ma zubda haka ki ka duba ka gani yace to wane wannan ranar daman nake jira yace kai baka isa ba ka iya dokewa da abin da nake so zaka bani yace ga ka ƙasa ce ba daga dukiyarka ba ba wahalarka ba mun gane kuma ko ina in ma hada akwai ta an gane ko kaga da inda zaka hadu dai ciki ko Allah da ƙasa to dan da zaka bashi eh amma ya kashin haƙuri ya ce to ina ga dukiya in dukiya ce nike tambayar ka yake nan wadda sai ka je ka yi wahala ka yi zuwa kake samu ta kaga ai ina ji kan aka wannan lokacin tuni zai kosa haka ne ko ba haka ba tuni zai kosa sai ya kasance ya ce mashi to Allah subhanahu wataala nike nema ba shi yasa kamai da rayuwarka ka kam Allah in ka shiga matsala kaddara ta rayuwa daga hannu ce Allah in ka samu walwalar rayuwa daga hannu ce alhamdulillah Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid in dai hal kun gode mana Allah ya ce ni ko tabbas zan kara muku ka san akwai akwai mi akwai bayan Allah masu dubara suna ɗaukar godiya ga Allah mi zikirinsu da sun sami ‘yan ni'ima ba ka ce ‘yan ni'ima ba mu dai gare mu zaka ganta ba wata babu ba da gurin ɗan adam yanzu wani ruwa ya samu ya sha sai ya yi ta godiya Allah da zikiri an gane ko? alasabil misal mutum nawa sun kasa shan ruwa hutsari ka je ka yi in ka huto sai ka gode ma Allah alhamdulillah alhamdulillahi lalli azhaba anni al'aza wa afani ka gode ma Allah nawa suna can mara ta cika sai an zo an samu su sun iri ne kana ji kana kallo za a sanya ma tiyo cikin zakarinka sai an tura shi har can cikin maranka kai kuma kana nan kawai da ka tashi a lokacin da ka ga dama ta kama an kunna famfo lahiya lau ba babban ni'ima bace wannan shi yasa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wallahi da za ku kilga ni'imar da Allah ya maku ba ku isa ku kididdige ta ba ka duba duk abin da ka samu na ni'ima wallahi wani yana neman shi ya rasa shi to in ka samu kaddara ta alkhairi ka gode ma Allah godiyan nan godiyan nan tana sa Allah ya ƙara maka an gane ko Allah ya ƙara maka ka gode ka samu shika guda ka gode ka hau ka tashi dare ka yi nafila ka gode ma Allah gobe sai ta koma koma in dai da gaske ka goda eh in dai da gaske ka goda ita ma in ka samu ka gode sai ta lutu ka samu ka gode haka ne dofis ne Allah subhanahu wataala ya alƙawari kuma alƙawarin Allah inna Allah la yukhliful mi'ad to sai kai imani da kaddara ta alkhairi ko ta shari a al'ada akwai wanda wai suke kiwon dabbobi ba don mi ba ba don kiyo ba normal a saboda in an je masu wata musiba sai ta haɗa kan dabboba akwai wannan ko al'adance wai shufa da Allah wai sai ta haɗa kan dabbarka kai da aka ce ma ma asabaka lam yakul li yukhti'uka in Allah ya kaddara zai same ka wannan kaga yana daga cikin rishin imani da kaddara yana daga cikin rishin imani da kaddara kawai ka yi addu'a Allah kare ka kuma ka yi imani da kaddara da abin da ya zo maka rungume shi mun gane ko sai mala ya ce ma hulwuhi wa murruhi kaddara akwai kaddara mai daɗi akwai mai ɗaci an gane ko in ka samu kaddara mai daɗi ka yi imani daga wata zo Allah in kai in kai kuskura kai irin ta karuna ya kenan ya yace inna ma utituhu ala ilmin indi shi kawai yake ganin dukiyar nan tashi an ba ta dukiyar nan ya samu dukiyar nan saboda iya kasuwancin shi iya tasrifin shi iya kaza din shi ka gani in iya kasuwanci ne da iya tasrifi wani tunkan a auru Allah wani gafara eh wallahi kuma gwani ne a kasuwa kuma shiru har yanzu kai kuma kai ga ka ka tashi da ka motsa kawai sai Allah ya baka ilimi ka yi shi sannan rayuwa ka yi shi kaga ba haka bane ba shi ne kawai kai imani haka Allah ya kaddara wani sai ka ji ya ce alasabilin misal lasiya ma 'yan ƙananan ustazan zamani eh ko kuma 'yan barikin zamani a ce kai yanzu tsakanin da Allah in ka karatun musulunci mi zaka samu wallahi zaka ji suna faɗi ka je karatun musulunci mi zaka samu wa ka taɓa ganin ya kai wani abu fi sabilillah wannan abu hon kawai sai sai ya hudda ka kawai wai an hisa a zo a yi tsantsar boko an gane ko ‘yan ƙananan ustazin zamani da ‘yan barikin zamani so yake ya yi tsantsar boko a venir wai yana cikin boko eh wajewa haka wai a venir yana cikin boko daga ina wannan a sake a sake kitabu tauhid ina ji sai mu sake sashi Allah subhanahu wa ta'ala muka ce wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira shi ya halicci komi kuma shi ya kaddara komi yanda yake nawa ka samu suna da doctora dalle domain daban-daban wallahi ba su yi karhin ba abinci gidansu muna da su a yau nawa ka samu kawai malamin zaure ne sai gona da yake zuwa amma ya yi karhin komi an gane ka zo ka bincika boko wallahi duk wanda ya dauki boko ita ce a benir ya sha makan shi kawai ka yi ta saboda ilimin duniya kawai ka san duniya ka san ilimi a wucewar amma ilimin addini dole ka tunkuro kanka ka yi shi kuma wallahi duk wata wayewa duk wani sanin duniya in dai baka san addini ba duk kake duk kake jahili ne ba doktora ba professora in gaba menene karshen professora in kai ne in kai ne karshen kai ka koya masa yin gwarar lakwal wane ne wallahi jahili ne kai inda baka sanda addini ala sabilin misal zan baka misali manya-manyan masu kudi na musulunci manya-manyan masu kudi na musulunci su Uthman su Abdurrahman bin Auf mi suka rike musulunci suka rike da karatun sai suka shiga kasuwa ba haka bane ba zuwa za kai ka ida bokon taka karshe ka samu doktora ka samu professora ka zo kana koya ma ɗiyan misali wani ummi wanda bai taɓa sana abc ba kana koya musu yana biyan ka salar ɗinka a hannun shi ba haka bane ba to sai ka ɗauka kawai abin da Allah ya ƙaddara ya ƙaddara komi yadda yake haka za ta yi Allah subhanahu wata'ala shi zai ƙaddara wannan ta hanyoyi ne lalabe ne duka na cin abinci amma Allah in ya kaddara zaka samu to zaka samu an ki an so ma asaba kalam yakun li yukhtiuk wa ma akhta kalam yakun li yusibuk nawa ka samu wanda bai sa shemen da lokal ba bai ta sana hanyar ba kai lisahamun masu kudin Niger SK ba SK sun san shemen da lokal ba manya manya masu kudin eh bincika ka gani wannan arziki zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan karatu da muke na zamani muna yin shi ne sabil ne hanya ce hanya ce hanya ce muka kama ta nema da sanin duniya duniyan ma ina take Allah kare mu in ka je wani wuri wallahi la kul dinnan ta fata ma amfani eh ba ma san kana yi kawai mu yi saboda sana hanya amma addini dole mu zo mu kama shi rugunguma murgungume shi mu yi ta'ammuki cikin karatun addini wai wasu har cewa ake alisaha alisaha wanda suka yi karatun addini suka hudo kaza subhanallah wannan tahaddi ne yi ma Allah tahaddi ne Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara abin shi an gane ko shi ya saita abin shi shi ya daidaita abin shi sai ka yi imani da haka kuma shi ya ba da abin da ya dace lokacin da ya dace ga wanda ya dace inda ya dace da kagoci akwai matsala akwai matsala wannan kawai asbab ne asbab ne sabubba ne wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan an gane ko kai yanzu misali kai da ka shiga boko akwai wanda bokon ya yi da cinye ta ya cinye ta ƙarshe amma wallahi yana da ko gidan kanshi bai da diyawa za ka samu haka diyawa za ka samu ka bincika ka gani eh a ba sai ka yi nisa ba a kusan kama kana iya samun haka diyawa kawai yawa sai ma ya ida doktora wani sai ma an yi integran shi kawai sai maniya ta zo kawai sai maniya ta zo ɗup an ta yi da shi to mu ga tsaye eh kawai sai mu gani waccan doktorar da kai kabar na duniya da kabar na lahira ka kwashi na duniya ka je doktora kan ka kama aiki ka fara cin doktora kuma mutuwa ta doke ka ya shi a ina amma wallahi ka doki ilimin addini ba doktora ba kai a ilimin addini menene in sai i kai fa sai a ilimin addini ka mutu ka ci riba to ina ga wanda ya samu doktora a ilimin addini ta mashi a nan ta mashi a can ya ci a nan ya ci a can zalika fadlullahi yutihi man yasha shi yasa wallahi dole mu kama ilimin addini dole mu rungumi ilimin addini saboda shi din ne namu shine namu wannan na duniya zan mu yi shi saboda duniya kasuwa lissahi wane ne a tai da kai amma ga fafori namu nan ga prioritaire ɗinmu mun gane ko yau yau kana mutuwa kana mutuwa ba a tambaye ka rasin kare ba haka ne ko ba a tambaye ka nisan german dial ba kai balbar mari wallahi daga cikin ilimin mukan na akwai wannan akwai samka daga layi yanzu akwai wasu wata lesson da ake yi a premier wurin sai yan din nan wanda ake kwatanta mana tun mun yi ta kuma lokacin diyyar da kuke yi in ba Allah ya saka imani ba a ce shi ruwa daman sai an samu condensation evaporation ruwan tafki ne ya evapore da rana ta buge shi can suka je sama suka yi condense ko sannan ya sake dawowa sai md ce kuma kuka yarda a hanyar zana wani shashafin ha Allah subhanahu wa ta'ala shi ke sabko ruwan da ya ga dama inda ya ga dama wannan duka sai ka wanke kwalwarka shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya mana yaro ya dinga koya ma tauhidi shi yasa kananan yaran nan ku koya musu tauhidi biyan ku ku koya musu tauhidi ku sake su su je ilimin duniyar nan duka a je ayo shi za su dawo da tauhidin su amma duk wanda ya ambaka a ilimin nan na ratsi da Allah zuwa zaka ga kai ga yana gardama da addinin kaga yana gardama da sha'anin ubangiji subhanahu wataala wai shi har zai nuna maka shi ya san wani abu Allah ya ce awalam yaral insan anna khalaqa lahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa mutum wai har yazo yana buga misali ya amince shi ya aka yi aka halice shi da dugon mani sai ya zama to mai husuma mabayani Allah mana gafara wallahi zaka gansu wanda suka sha tsantsan bokon nan ba addini sai shirme an gane ko zaka gani mutum kaman mutum ziyadatuhu aw nuqsanuhu fi takallumi da yayi magana sai ka shi me sai kana ganin mutum kaman mi cikakken mutum da yayi magana sai ka ga buhun kai kai yayi shi nauyi sai ya hado tabas gaban ka saboda bai sa addini ba a bai sa addini ba ya zama duk Allah mana gafara yace ma hulwuhi wa murruhi kai imani da menene mai dadin kaddara ko mai ɗacin ƙaddara malam ya ce wa kullu zalika qad qaddarahu Allahu rabbuna ka sani duka wannan ƙaddarorin kowane mai daɗin da mai ɗacin Allah ubangijin ya riga ya ƙaddara su tun fil azal Allah subhanahu wataala ya ƙaddara su wa maqadirul umuri biyadihi wato jagorancin al'amurra ƙudurcin al'amurra jagorancin su a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wani hadisi cewa abinda Allah ya fara halitta a duniya abinda Allah ya fara halitta a cikin halitta shine alƙalami amma ya tabbata al'arshi ya riga alƙalami da aka halitta alƙalami sai Allah subhanahu wataala ya ce ma alƙalami na ƙaddara alƙalami na ƙaddara da yake gurin Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce ma alƙalami na ƙaddara ya rubuta alƙalami na ƙaddara ya ce ya ubangiji na mi zan rubuta Allah subhanahu wata'ala ya ce mai rubuta duk abin da zai kasance har zuwa tashin kiyama kun fa yakun kenan an gane ko alƙalamin nan Allah subhanahu wata'ala ya bashi dama yake rubutawa ya rubuta komi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin an kiyaye komi a cikin littafi mabayyani alƙalami ya rubuta komi shi yasa duk abin da kake gani ko mine ne Allah subhanahu wataala an riga an rubuta shi an gane ko kamar Allah subhanahu wataala ya kudurta an rubuta an daidaita to sai aka rubuta shi aka tabbatar da shi an gane ko kada Allah ya kaddara kuma ya wannan ya tabbatar ya kaddara za a yi kaza kuma sai ya tabbatar aka rubuta za a yi shi an gane ko kamar yadda zaka fahimci taqdir wal qada kadartawa kuma da yankewa kamar misali ake bada misali tela tela in yazo zai yana dinki ai zaka ga zai ya awo ya daidaita zan yi kaza zan yi kaza riga kaza komple kaza tsawon kaza ya dinga aunawa menene na yake yana kaddara abin ne da ya sa sizo ya yanka mi kenan ya yi kada ya yanke hukunci an sasi zo an yanka ai kaga an gama wani gyara shi kenan to Allah subhanahu wataala da ya takdirin umur gaba ɗai sai ya sa alƙalamin kaddara ya rubuta su kenan an gama takdiru wal qada an kudirce komi ya zamna komi ya zamna wurin da yake khalas muna fahimta ko an daidaita komi ya zamna hatta da hatta da motsi da zakai Allah an rubuta shi Allah ya san shi mun gane ko an rubuta komi wa masadaruha ala qada'ihi mabubbuganta suna tambaya kai akan suna gudana yanda Allah subhanahu wata'ala ya zartar da su haka za su tai an yanke an gama komi kawai tahiya za su an rubuta an gane ko sai yake ce ma kenan ya gama rubuta komi sai ce ma alima kulla shay alima kulla shay'in qabla kaunihi Allah ya san komi kamin ya kasance ka san akwai wasu ƴan kadariya wai su ba su yarda ba cewa Allah subhanahu wataala ya san komi kashi ƴan rainin wayo wai Allah subhanahu wataala sai abu ya kasance Allah yake sanin ya zai kasance sai ka ce bawa la haula wala quwwata illa billah hasha lillah wai su haka ne aqidar su kawai yanda baka san me za a yi ba gobe shikenan Allah ma kawai bai sani ba shine malai yace ma alima kulla shay'in qabla kauni Allah ya san komi kamun ya kasance ai shine Allah subhanahu wataala yake faɗa mana kafirawa in suka ce a maido su ranar tashin kiyama sai su ce a yi mi a maido su rabbir shi'in la'alli amal salihan fi ma tarak ya ce a maido shi duniya zai yi aikin kirki da anan baya sai Allah ya ce kalla inna ha kalimatun kuwa ƙa'iduwa can Allah subhanahu wata'ala yake ce mana mi walau ruddu la'adu limanuhu an ko da za a maido su duniya kaga ba a maido su ba ko kun ba maido sun ba za a yi to Allah ya ce to ko da za a maido su duniya bayan sun ga azaban nan ba shiriwa ba za su sake iskancin nasu za su abinda aka hana su shi za su dawo kan shi ko da an maido su kuma ko da an maido su Allah ya sani dawowa za su alima kulla shay'in qabla kaunihi an gane ko daga cikin wannan akwai bayani kan mafatihul ghaib wanda ake ce masu mafatihul ghaib wanda suka zo a cikin ƙarshen suratul luqman al-khamsa mafatihul ghaib al-khamsa wanda la ya'lamuha illa Allah wanda shine Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut Allah shine kadai yake da ilimin gaibi abin da yake fake inna allaha indahu ilmu sa'a Allah shine kadai yake da ilimin tashi kiyama yas'alukan nasu anis sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba an gane ko fa akhbirni anis sa'ati qala mal mas'ulu anha bi'amalami min as-sa'ili kiyama ba wanda ya san kiyama sai Allah ka duba idan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya wa imamul mursalina bai san menene ba shugaban mutane gaba ɗaya sayyid walad adam gaba ɗaya bai san yaushe ne tashi kiyama ba idan jibril alaihi salam shugaban mala'iku bai san tashi kiyama ba waye ya isa santa sai Allah wannan ilimi ne wanda Allah ya kebance maka shi inna Allah indahu ilmu sa'a kwanaki ba sun dinga cewa wani abu ya sarto daga Mars ba daga ina ne wani dutsi ya sarto ya nuhu duniyar nan tamu tashin kiyama ce ta zo wane ne in ya haɗu zai rotse Allahu musta'an khurafat kawai ma anzal Allah biha min sultan wa yunzilu al-ghayth Allah shi ya kadai yake sabko mi ruwan sama shi ya san gwalgwadon mi za a sauko ina za a sauko yaushe za a sauko in an sauko zai yi amfani ko zai cutar wa ya alam mafil arham shi kadai ya san menene ke da kwai cikin uwar me ma'aihuwa min shaqiyin aw sa'idin da arzikin shi zai zo da rai ba rai duk kwana nawa zai yi namiji ne mace ne Allah shi kadai ya sani wa ma tajri nafsun ma za ta wada Allah ya ce babu ran da ta san me zai faru gobe ba gobe ba nan kan muta da sallar isha wani ya san me zai faru wadayila jin mu mutu kamun sallar isha din dini ya kace eh baka shirya ba nan eh dawa gaban Allah bana gafara ba wanda ya san me zai faru ne gobe wa ma tadiri nafsun bi ayi ardin baran da ta san mi a wace ƙasa za ta mutu ba wata rai wanda ta san inda za ta mutu wani sai ka gani bai taɓa huta ba daga garinsu kawai ajali ya huda shi yana zuwa kuma ya mutu kawai ajali ne ya kira shi ya ɗashi a kawai kwata-kwata bai taɓa huta ba yana zuwa ƙasa kaza ya mutu sufiyar ita gilla Allah mana gafara wannan su ne mafatihul ghaib yace mami Allah ya san shi kamun yan fajara ala qadrihi sai wannan abin ya tahi akan yanda Allah ya kadarta shi mun gane ko Allah ya kadarta zaka yi kaza to zaka tai akan wannan yanda Allah ya kadarta mun gane ko shi ya san me zai faru kuma duk abin da zai faru sai ya je a yanda ya kadarta shi kamun abin ya faru ya san ga yanda zai faru kuma shi zai ci ya san ga yanda zai je zara ya je da shi yanda ya kadarta shi mun gane ko la yakunu min ibadihi min ibadihi qawlun wala amalun illa wa qad qadahu wa sabaqa ilmuhu bihi yace ba yuyuwa babu wani abu da zai afku daga cikin bayan shi na daga aiki ko wata magana sai Allah subhanahu wata'ala ya kadarta shi ya zartar da shi kuma ya riga ya sanya ne daga cikin bayan shi lokaci kaza yar kaza minti kaza zaka motsa kafa lokaci kaza yar kaza minti kaza zaka so su hannu lokaci kaza yar kaza zaka yi kaza Allah ya san shi kuma shi ya sa kai mun fahimta ko da ya ga dama da mine ne nawa kana son kai abu Allah dan bai kaddara ba zaka yi shi ba ka yi shi haka ne ko ba haka ba ka ɗauki misali in kai rishin lahiya in kai rishin lahiya misali kai wata rashin lahiya mai tsanani kana son ka tashi ma ka zamna kawai Allah bai maza ka tashi a lokacin nan kaga ai kake da iko jikinka a lokacin ko to kawai Allah bai maza ka tashi bai tsara ba haka to ba ka tashi kana son ka motsa Allah bai sa ba zaka motsa shikenan in ya ga dama yayi paralizan wata parti daga jikinka shikenan ta tashi komi yana tahiya akan yadda ya tsara kuma zai je akan yadda yake so wannan kenan mala yace ma ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ku saurara ubangiji Allah shin wai ba ya san wanda ya halitta ba duka ya san komi nasu ko ina da ko ina ka sani Allah ya san wannan wa huwa al-latiful khabir shi mai tafsasawa ne kwararre ne akan komi ya san komi yanda yake kuma ya aje komi inda yake mala ya ce ba yudullu man ya sha'u fa ya suluhu bi adalihi tawo Allah subhanahu wa ta'ala yana batar da wanda ya ga dama sai ya tozartar da shi ya wulakanta shi adalci ne ya mashi an gane ko waman ya sha waffaqahu bi fadlihi waman ya sha adallahu bi adlihi faminhum ash-shaqiyyu was-sa'idu wa za muqarrabun wa za qaribun bi hikmatin balighatin qadaha yastalzibu al-harb da al-iqtidaha ko yace ma Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi mi ya batar da wanda ya ga dama da mi adalcin shi wa yahdi man yasha'u fayuwaffiquhu fayuwaffiquhu bi fadlihi sai ya shiryar da wanda ya ga dama sai ya mashi ga makatar da falalashi falala ce Allah ya maka in ya shiryar da kai falala Allah muke so ko adalcin Allah na'am falalar dai falalar dai eh falalar dai yace ma mala ya ce yudillu man ya sha in kaga mutum ya zama karakterizan ɗan daba kaga mutum ya zama kantirin ɗan isa kaga mutum ya zama kafiri Allah ne ya batar da shi sai ya tabar da shi ya wulakanta shi da Allah ya mashi haka adalci ne Allah mai ba zalunci ba saboda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tuzalimu Allah ya haramta ba kanshi zalunci wama kana rabbuka bizallamin lil abid ubangiji ka bai kasance ba mai zaluntar bayu Allah bai ya zalunci ana akwai wani misali aka ce Allah shi ya batar da wanda ya ga dama ya wulakanta shi misali walillahi almasalul ala ai kaga mu duka Allah ya halice mu bayan shi ne yana da ikon yin abin da ya ga dama da mu yadda ya ga dama kuma adalci ne mun gane ko don babu zalunci a sha'anin ubangiji walillahi masallu ala sai ka je ka siyo dabbobinka sai kake kiwon su ai kaga dabbobin naka ne da ba kai ka halicce su ba amma naka ne ko kawai shi ke nan da ka tashi sai ka yanka wata tana zaman lahiyarta ka zalunce ta koko eh tana zaman lahiyarta kawai ka kamo ta bata yi wani lahi ba bata yi rishin lahiya ba ka yanka ta ka ci nama ka more eh ka zalunci dabban nan sufiyar adalci ne sosai ko ka gani ka ci nama sosai ka more dabbobinka ne ka gaba kai kai ni ba ba kai ka halice su ba kawai sun zama naka ne an gane ko sanadiyya Allah ya hore maka su walillahi masallu ala to ka duba bayu bayu Allah shi ya halice su nashi ne kuma arzikin da yake ba su nashi ne mun gane ko ya suturta su ya ciyar da su ya shayar da su ya tsare su daga wasu daga cututtuka ya amintar da su ya masu komi sai Allah ya ga daga cikin adalcin shi wane da wane da wane a batar da su mun gane mun gane fasarar adalcin Allah a wurin wanda Allah ya batar da shi ya tozartar da shi mun gane ma'ana adalci adalci ne Allah ya maka an yi kim eh an yi kim ya ne wannan na'am adalci ne Allah ya maka saboda a sha'anin ubangiji babu zalunci bara gaba bara a sha'anin ubangiji babu zalunci saboda kai nashi ne shi ya ga dama ya abin da ya ga dama da kai an gane ko kuma ka sani ya hi sanka ya hi ka sanka kuma ya maka haka yadda ya ga dama adalci shi kenan mun gane ko sai ya ce ma wa ya hadi man ya sha'u fayuwafiƙahu bi fadlihi sai ya shiryar da wanda ya ga dama shi Allah subhanahu wa ta'ala in ya shiryar da kai sai ya ɗora kai ya maka gamakatar falala ce ya maka mun san gamakatar ko? sheka ya ba mu labarin shi a cikin tafsiri ko? aka ce shi katar mine ne mutum ne ɓarawo ne ko? katar ɓarawo ne sata aiki shi kuma sarki yana son ya samu salihin bawa a gari ya aurar da shi ɗiyar sarki ko? sai suka ba sarki shawara to ka huto cikin dare ka zo masallaci wanda ka isko yana sallah cikin dare mai sallah tsakiyar dare ai sai mutumin kirki an gane ko aka ce ka ba shi biya sai ya fito shi kuma katar ya fito sata shi sai ya gani ga jama'a sun nuho shi ba su gan shi ba sai ya kumi-kumi ya tsere ya ga suna bin sai ya shigo masallaci ya ga sun nuho masallacin sai ya tada sallah ya kamar ta sallah sallar da raba shi ne an gane ko sarki suka nemi wuri suka zauna da wanda suka rako shi da ya da aka gaisa wane wane muna aka ce kai wane ne wane ne kaza kaza to da sai ka iske mu fada ya ce fada yana ɗarɗar aka ce to gashi an ba shi biya an ba shi kaza an ba shi dukiya a katar sai ya ce to tun da dai sallar tarar nan ta sha mashi kira an hassa ta an shiga to shi ne ake ce magaman gaman katar kaga ai shi gamo ne kawai yayi shansu ci to shi ne ake cewa gaman katar eh shans to Allah subhanahu wata'ala yana shiryar da wanda ya ga dama sai ya mashi gaman katar da falalaci falalaci da a ce shiryarwar ubangiji dubara ce mun gane dubara ka ne ko wayanka ko iliminka wallahi da da yawa ba su shirye ba nawa zaka gani ga sunan shiryayin ba wani ilimin ba gare su ba dubarar ba gare su amma Allah ya musu mi gaman katar ya shiryar da su da wayo ne kudi da mulki yake sa Allah ya shiryar da kai da fir'auna ya shiryu Allah subhanahu wataala ya ce wa fir'auna zil autad tsarhin karhin mulki da dukiya ita ke sanya mutum ya shiryu dawa ƙaruna ƙaruna da ya yi da ya shiryu Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗi wa ƙaruna hukudi gare shi wallahi Allah ya ce an ba shi dukiya an ba shi dukiya wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu la tanu' bil usbati ul quwwa ko to ka gani wannan duka ba iliminka ba ne ba saninka ba ne wai kai da ka tashi ka samu kanka a musulmi ka san da Allah ya tashi yi maka adalci ya tozartar da kai ya batar da kai sai a same ka kai ne wani wa wani ƙarƙarin fir'aun da za a yi wa ma zalika alallahi bi aziz amma ga ka musulmi ya shiryar da kai ya maka ga makatar kana sallah kana azumi wa ma zalika alallahi bi aziz ai wani fir'aun da a Niger eh wurin kafirci ko kana ganin cewa da Allah ya shirar da kai dubara kace ko iyawanka ne zaka iya hutuwa mi gidan malumta gidan ilimi gidan musulunci ta kare maka daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihain matan wa matan annabawa Allah ya ce fa khanatahuma falan yughniya anhuma min Allah shay'a waƙila dukulin nara ma dakili wuta suka tai ka ɗauki ɗan annabi wa nuh ƙala ya bunayyar kan ma'ana wala ta kun ma'an kafirin قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين يا تهي عند الميدش دان النبوة دان النبي نوح yana kiran shi ya bunayyar kan mana ka duba annabi ibrahim ya suka yi da baban shi ya abati iskala ibrahim wali abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya abati inni قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم كاغشيما إنا وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أمو إنا لوكتن da aka faɗa mai Ibrahim shi kenan tabarra aminu ya rabu da shi wuta tashi katokam katokam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yaso yayi shi da ammin shi yake cewa ya amma ya ammina kace la ilaha illallah kalma in je in samu jayayya da kai in nema ma hujja wurin Allah an gane ko suke ce mai atarghaba an dini Abdul Muttalib eh suke ce mai atarghaba an dini Abdul Muttalib shi ne kana an millata abdulmutalib cin kana ƙin ƙarshe da ya ce yana kan millar wannan dishi ya ce mi ana ala millati abdulmutalib ƙarshe cewa yana mi millar abdulmutalib ka gani wannan kenan da allah subhanahu wa ta'ala da dubara kake kawo ka ko wani abu da wasu sun sha yanzu rasulullah ƙarshe sai aka ce mai mi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan ke ga kenan yau in ka samu kanka a musulmi mai imani wallahi kai ta gode ma Allah kuma kai ta addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kanshi yake cewa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini kai yanzu aka ce a ba gawa kashi dan me rai yaji tsoro kun zo kuna zamna aka zane gawar da kuke zamna kusan ku kuya za ku ce a ce ga wannan a ce ta kaje ma mutane wuri aka zane ta aidiyan da zaka matse kanka ka matse kanka to annabi masu garantin suke cewa ya musabbit alqulub sabbit qalbi ala din kaje kawai kai ta addu'a ka ba kanka lafiya wallahi kai ta addu'a Allah tabbatar da kai ka ba kanka lafiya kuma ka gode ma Allah da yi ka a musulmi lokaci yayi nan zan mu tashi nan zan mu tsaya kenan in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya da ikon yin karatun sai mu ɗan dawo baya kaɗan ko? idillu manya sha haka ya kamata ko nan ne bakin gaba fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya goge shi daga kirazanmu ya sanar da mu abin da yake shine daidai Allah subhanahu wataala ya ƙara fahimtar da mu tauhidi ya ƙara tabbatar da mu akan haka da addinin shi اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من اوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر المتقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته